أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله أجمعين ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكثها فهجرته إلى ما هاجر إليه أما بعد إنقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركم لأزمي يوم rana ta biyar a cikin watan azumi watan ramadana na shekara 1443 wanda ya yi daidai da dubu wanda ya yi daidai da shida ga watan hudu shekara ta 2022 na miladiya na'am bismillah sadaqallahu al'azim ‘yan uwa musulmi bayan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bayyana mana a ayoyin da suka kabata halayyan waɗanda suka kafirta da shi da kuma irin sakamakon da suka cancanta ya musu sa'annan yana bayyana mana a nan ya ce innan lazina amanu waɗanda suka yi imani wallazina hadu wanda sun hudanta sun tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wan nasara da nasara was-sabina da makarkata as-sabiina anan su an fi sanin su da makarkata domin an ce su suna bauta wa Allah ne suna cewa la ilaha illallah amma ba sa bin wani annabi wannan kauli daya sa'annan kuma an ce a'a su suna bauta wa mala'iku ne kuma an ce a'a sufa mutane ne wanda suna nan kusa da majusawa ta sashe ta gefe daya kuma suna kusa da yahudawa to ana kiran su dai ana ce musu dai a hausa makarkata wasabi'ina manamana billahi wal yawmil akhir ubangiji yace duk wanda yayi imani da Allah da yinin ranan karshe wa amila salihan kuma ya aikata aiki na kwarai falahumu ajruhum inda rabbihim lalle wayannan suna da jaza'i mai kyau daga wurin ubangijin su tabaraka wa ta'ala wala khawfun alaihim sa'annan babu wani tsoro a gare su wala hum yahzanun kuma babu wani bakin ciki tattare da su a nan duniya ko lahira to nan nesa domin yahudawa ubangiji tabaraka wa ta'ala da ya bayyana halayyar yahudu ya bayyana kuma irin makoman da aka tanadan musu a ranar kiyama nan ubangiji yana bayyana mana a wannan ayan nan yana cewa fa abun ba wai a cikin yahudu ne ko nasara ba ko musa duk wanda ya yi imani a cikin halittan Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala ya san Allah shi ne Ubangijinsa sa'an nan kuma ya yi imani da wani ranar ƙarshe to wannan ya tabbata shi ne yana da makoma kyakkyawa ranar gobe tashin kiyama na'am shi ne wanda za a irga da shi kuma shi ne na Allah za a ce wa ne na Allah to irin wannan in kai wannan kai ne na Allah na'am nan ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa a lokacin da muka karbi alkawarinku ma banu isra'ila kenan a lokacin da muka karbi alkawarinku a nan wannan ayan tana magana akan wata kissa ne bayan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kubutar da bani isra'ila daga hannun fir'auna sun tashi tafiya da sayyidina musa alaihi salam sa'annan muhammad sayyidina musa kuma duk alluna da ubangiji ya bashi da littattafai abinda aka saukan mishi to daman akwai koye-koye koyarwa aljabu zullatun wa zannu annahu waqi'un bihim sai ubangiji ya umurci dutse ya tashi bisa kawunansu ya zauna daidai da kawunansu dab da kawunansu shin ga abinda Musa ya faɗa za ku bi ko bara ku bi ko mu kayar da wannan dutse akan ku a nan sai sun ji tsoro ga baki ɗayansu sai sun cewa musa ka faɗi abin da ka zo da shi duk kuma mun yi imani da shi nan shi ne ubangiji yana wannan bayani ya ce wa iz akhazna yayin da muka karbi alkawari daga gare ku wa rafa'na fawqakum at-tura kun iji sai mun sanya dutse bisa kawunan ku khuzu ma atainakum biquwwatin mun ce to ku riki abinda muka baku daga cikin ilimi da karatu na taureta anan khuzu ma atainakum ai ku karba ku karanta kuma ku yi aiki da shi baki daya duk koyarwa da annabi Musa ya zo da shi biquwwatin ku rike shi da karfi wazkuru ma fihi sa'annan ku ambaci abinda yake cikin sa la'allakum tattaquna tsammanin ku ku kasance masu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala na'am to nan duk da abin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ayoyin da ya nuna musu an daga dutse bisa kawunansu da wayannan ababen nan da suka yi duk sun zo sun juye baya sun bar wannan duka nan shine ubangiji yake summa tawallaitum sa'annan kuka juye baya min ba'di zalika daga bayan haka falaula fatlullahi alaikum da ba don falalar ubangiji tabaraka wa ta'ala a gare ku ba da rahamansa lakuntum min alkhasirina da kun kasance daga cikin masu asara wato halin yahudawa kenan duk abun da aka yi musu bare yi amfani ba sai a lokacin duk tsoratarwa da aka yi musu zai musu amfani a lokacin bayan kaɗan idan sun samu iska kaɗan sai su sake kafircewa to a nan ma ubangiji yake ce musu kun juye baya da ba don falalan ubangiji tabaraka wa ta'ala a gare ku da rahamarsa ba da kun kasance a cikin masu asara nan ubangiji tabaraka wa ta'ala yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ka gaya musu ai kun san labarin wannan alƙaryan nan wanda an haramta musu amfani wato yahudawa ubangiji tabaraka wa ta'ala yahudawa sun zaɓi ranar asabar wannan wato shine rana mai daraja rana mai albarka a wurinsu kamar yanzu juma'a a wurinmu kenan to sa'an ubangiji tabaraka wa ta'ala ya haramta musu me ake cewa kamun kifi da hausar nan su ko ya haramta musu su a ranar asabar ya ce kada su yi su ranar asabar kuma da hikiman Allah ranar asabar da aka haramta musu sun nan nan ne a ranar zaka ga kifaye sun fita bakin teku ga sunan da yawa amma an haramta musu kamu a ranar sai akwai wani bayahude wanda ya fi kowa makirci ya tsaya ya tunani ya ce yanzu kifayen nan ga baki daya za a gansu kawai a barsa yake kai bai kamata ba ya kamata a samu wata shawara to sai ya fita ranar juma'a da daddare ya samu an ce wasu sun ce da kibiya wannan kibiya wannan uga ne ko ƙugiya an ce ƙugiya ne wasu ko sun ce a'a ba ƙugiya ba ne yana tonon wata rami ne zai ja ruwa daga bakin teku sai ya toni wani rami ƙarami ya tona rami ƙarami ruwan tekun ya zo kifayen kuma sai su bi ruwan su zo su faɗi a cikin wannan ramin wannan aikin zai aikata shi ranar juma'a ba ranar asabar ba daman an hana shi ranar asabar zai aikata ranar asabar ranar juma'a sai asabar ko kifin sai ya bi wannan ruwa ya zo ya faɗi a wannan rami ƙaramin nan sai ya bashi a nan ranar asabar ranar lahadi da safe ko asabar da daddare sai ya zo kuma ya ɗauki wannan kifayen ya je ya kulle gidan shi ya dafa ya ci shi da yaran shi so mutane sauran yahudawan suna ta jin ƙanshin kifi yana ta fita a gidan shi sai sun ce a bari mu tambi wannan bawan Allah nan da sun je sun tambaye sai ce musu a wannan sirri ne fa amma zan gaya muku babu damuwa da ya gaya musu nan da yawa a cikin yahudawa sai sun ɗauki wannan aikin ranar juma'a sai su je su aikata wannan lahadi asabar da daddare ko lahadi da safe sai su zo su kama kifayen nan sai su zo suna ci akwai malamai a cikinsu na cikin yahudawa sun yi musu magana sun ce musu kai ku ji tsoron allah fa an hana ku wannan abun kada ku yi fushin Allah zai kama ku in ce a ku me kuka sane ne ku bar mu yi abun mu an ce daman kada mu taba ranar asabar ne mu ko ba mu je ranar asabar ko kusa da kodo tekun ba duk aikin da zamu yi tsakanin ranar juma'a da ranar lahadi dan shine ubangiji a suratul a'raf yana cewa was'alhum anil qaryati allati kanat hadirat al-bahri iz ya'duna fi as-sabt iz tatihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yasbituna la tatihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsaqun wa iz qalat ummatun minhum lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'azzibuhum azaban shadida wasu sashi a cikin su sun ce musu me yasa za ku gargade su me yasa za ku yi musu horo ku bar su la'alla ubangiji ya rasu kuma sun ce a'a kwaɗayin cewa za su yi tuba kuma Allah zai gafarta mun sai ya samu na su to ana an bar su a cikin wannan halin nan mutane da sun ankara wata rana sai sun kula duk waɗannan mutanen da suna fita su suna kama kifin nan ba a ganin su ana tambaya ina su wane nan ina suka shiga ashe lokacin da an yi musu hani an ce kada ku yi kamun kifin nan sun ƙiji to muminan cikin su sai sun zo sun gina katanga tsakaninsu da waɗannan fasikan nan wa'annan ma suna sashensu wa'annan ma suna gefensu da sun duba ba su same su ba sai muminan cikin sai sun je sun leƙa katanga da sun leƙa katanga ba su ba su ga kowa ba sun ga birai ne a wajen gabaki ɗaya ba mutum ko ɗaya gabaki ɗaya birai ne a cikin filin a cikin harabar da ake kewaye nan shine ubangiji yake cewa na'am faja'alnaha nakalan li na'am ba haka bane ubangiji yana cewa haƙiƙa lalle kun san waɗanda suka yi ta'adda sun ƙetare iyaka daga cikinku a ranar asabar dinnan wanda an hana su so a ciki ya ce faƙulla lahun kunu ƙiradatan khasi'in ubangiji ya ce mun ce da su ku zama birai ƙasƙantattu ga baki ɗayanku ga baki ɗaya ubangiji ya mayar da su birai ba mutum ko ɗaya da ya rage a sifan mutum a cikinsu an ce na'am to ubangiji ya ce mun sanya ta nakalan mun sanya ta azaba ne domin abin da yake a gaba gare ta da kuma abin da yake bayanta wato alƙaryar nan wannan mutanen nan wannan ƙauyen nan da an mayar da mutanen tabirai ubangiji ya mayar da ita aya ne wa sauran ƙauyuka wanda suna kusa da ita suna gabaninta ne ko suna daga bayanta ne Allah ya mayar da wannan aya ne izuwa gare su sa'an nan wa'azi ne izuwa wanda suke tsoron Allah muttaƙai kenan masu tsoron Allah wannan to mumini daman idan ya ga duk wata aya daga cikin ayoyin ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan ayan za ta ƙara mishi tsoron Allah kuma za ta ƙara mishi wannan takawa a zuciya da tabbaci kuma a cikin tafarkin da yake bi munafiki ko to sai dai ya ce a wannan aiwa suwa ne ne kada aka yi na'am ubangiji na'am na'am anan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ka gaya musu wata kissan wani ba yahude wani ba yahude dattijon ba yahude ne daga cikin manyansu mai kuɗi ne sosai wanda Allah ya yi mishi arziki shi kuma wannan mutumin bakararre ne baya haifuwa ba shi da yaro ko ɗaya to akwai kuma ɗan uwansa mai yara da yawa shi ɗan uwan nasa ma an ce a wasu ruwa an ce baya nan baya raye to yaran nan kullum suna cewa wannan bafanmu na yaushe ne zai mutu za mu gaji wannan tun da su talakawa ne ba su da shi ya kamata a ce wannan tsufan nan ya mutu a yanzu kan mu gaji wannan kuɗin mu samu walwala mu ma a ciki sai a wata rana ɗaya daga cikin yaran wannan mutumin nan daga cikin wannan ta yaran ɗan uwansa sai ya je ya samu mutumin nan wannan mai kudin ya kashe sa ya kashe shi bayan ya kashe shi wata riwaya an ce ya dauki gawan ya aje ta a kofar wani daga cikin bani isra'ila wata riwayan ko an ce a ya dauke shi ya aje shi a mararraban hanya ne inda ba a san kowa ya yi wannan ba sai kuma shi mutumin ne fa da aikata wannan aikin ya zo ya sami annabi musa alaihi salam ya ce mishi ai an kashe mun jiya ni kuma baran yarda ba dole sai ka bincika mana ka samo mana wanda ya kashe wannan baffan namu sai annabi musa alaihi salam ya tara bani isra'ila ga baki daya ya tara su yake musu ya ku bani isra'ila wane fa an kashe baffan shi giya da daddaren nan waye ne a cikinku yana da labari a game da wannan kisan da aka yi ko shi ya yi ko yana da labarin kisan da aka yi sai ga baki ɗayan bayin isra'ila sun ce a ba mu da labari kowa zai ce a ni ban sani ba ni ban sani ba ni ban sani ba sai annabi musa ya ce to ka gani fa ba wanda ya san wannan ba wanda ya san wanda aikata wannan abun sai shi mutumin fa wanda ya kisan gilla da yake allah yana so ya kama shi ya zo ya ce wa annabi musa ai kai annabin allah ne za ka iya ka roƙi allah ya bayyana mana waye ne ya yi wannan kisan sai annabi musa ya ce mishi mai sauƙi ne wannan sai annabi musa ya kiri ya roƙi allah tabaraka wa ta'ala a nan shi ne bayanin ya zo a ayan nan yayin da a lokacin da annabi musa wa izala musa li qaumihi ubangiji ya ce wa musayidna musa ya ce wa mutanensa ya ku mutane na inna allah ya'murukum allah yana umurtan ku ya umurce ku an tasbahu baqara ku yanka wata saniya sai anan lokacin wannan umarnin masu tafsiri sun ce da sun bi wannan maganan nan ba su yi bincike ba kowace saniya sun samu sun zo sun yanke Allah zai biya musu bukata Allah zai nuna musu wanda ya aikata wannan aikin amma su kuma da taurin kai a nan sai sun cewa annabi sun cewa annabi Musa cin a kayi mana rikon ka kasa ka kana mana kallon wato izgilanci ko ka rike mu da hankali ka mayar da mu mene kana wasa da hankalin mu ne ai wannan izgili ne zaka ce mu yanka saniya muna gaya maka an kashe wani kai kuma ka zo ka ce mana kuma mu kama saniya mu yanka ai wannan wasa da hankali ne haka suka ce wa annabi Musa alaihi salam annabi Musa ya ce musu a'a ma'azallah ina neman tsira da Allah akan in kasance a cikin jahilai in kasance daya ni ina izgilanci ko kuma ina yin aikin masu yin izgili a'a ni ba na yin haka Allah ne ya faɗa muni na roƙi Allah ga an kashewa ne muna neman ka nuna mana ya Allah wanda ya kashe shi Allah kuma ya ce a samu saniya a yanka daga nan zai mana bayanin wanda ya yi wannan kisan sai sun ce wa Musa alaihi salam na'am ubangiji a nan sai sun ce bayan sun amince da wannan maganan da sayyidina Musa alaihi salam yayi musu sai sun ce wa Musa alaihi salam ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi ka roƙa mana ubangijinka ya bayyana mana mace ce ita ko saniya ce ko kuma bujumi ne ko me za a yanka ka bayyana mana ka ga ubangijinka ya bayyana mana sai sayyidina Musa yake musu qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun bayna zalik yace ubangijinku Allah yana cewa ita saniya ce amma ba tsofuwa bace ba kuma budurwa bace tana nan tsakani tsaka tsakiya tana nan tsakanin wannan ita ba babba bace ba karama bace la faridun wala bikr sake dawowa baya na'am sake roƙon mana ubangijin ka tabaraka wa ta'ala ya bayyana mana mene launin wannan saniyan don shanu suna da yawa a nan wajen kuma gashi nan mu ba mu gane kalanta ba a gaya mana launinta mene launinta sai sayyidina Musa alaihi salam bayan ya roki Allah ubangiji yake ka gaya musu innaha baqaratun safra'u ita saniya ce fatse ce saniya mai launi launin da ake ce mishi yalo yanzu ko a Hausa kuma fatse ko fatse fatsa fatse dai wasu suna cewa fatse ko fatse to yawa to wannan launin nan an ce fatse ne amma launin yalo ne har ya zo ya zama baki tsaban fatsin to tsaban launin yayi yayi yawa sosai har ya kusa ya zama baki ubangi sayyidina Musa alaihi salam yake musu gata nan ita ce fatsa ku je ku duba fafa innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha wato ta fita sosai ta yi shar gashi nan launin ta ya fita sosai ko daga nesa ka ganta dole sai ta jawo hankalinka tasurrun nazirin tana mai sa farin ciki a wajen wanda suke ganinta duk wanda ya ganinta sai ya ji da farin ciki daman in kaga abu mai kyau dole zaka ji dadi zaka ce ina ma da wannan abun nawa ne to haka yonnin saniyan idan kan gata ka ganta to saniyan dama an ce guda daya kacal ita tana wurin wata tsofuwa ce wata tsofuwa tana nan tana da wannan kuma bata da komi in ba ita ba tana da marayu kuma a hannunta da an zo an tambaye ta ita wannan saniyan an ce ki ba mu an samu wannan launin an samu duk tabbaci duk abubuwan alamun da suke nema a gurin ubangiji ya bayyana musu na nema take musu a ni wallahi baran ba ku ita ba sai kun bani cikin fatanta cikon fatanta zinari a samu fatanta daidai fatinta a cika ta zinari a bani shi in lokacin kun bani zan ba ku wannan saniyan na sai ubangiji mai kacewa na duk da an yi musu bayanin launinta sun tafi sun sake dawowa wajen sayidna musa alaihi salam sun ce mishi ya musa ka roƙon mana ubangijinka tabaraka wa ta'ala don ya bayyana mana wannan mai cece mu fa mun kasa ganewa shanayen nan sun yawa mun kasa ganewa da allah a yi mana bayani idan ko an yi mana bayani idan allah ya yarda mu kan za mu kasance shiryayyu ne za mu shiryu insha allah kuma za mu aikata duk abin da aka gaya mana mu yi saɗin nan na'am bayan sun yi wannan tambayan sai sayidna musa alaihi salam yana cewa ubangiji yana cewa wai ita shanu ce ita saniya ce horarra wanda ba ta la'azalulun a haka ne ƙala innahu ya ƙulu innaha baƙaratul zalulun tusiru larda wala tasqil haras ita saniya ce horarra ba ta noma ba ta aikin noma ka san a tsarin mutanen ƙauye daman za a ɗaura fartanya karma ko za a daura wa shanu sai a yi noma da ita to nan sai inna musa ya ce musu wannan shanun horarra ce ba ta noma na ɗaya kuma ba ta shayar da nona ba ta shayar da noman horarra ce lazatu zalulun tusirul arda wala tasqil haras musallamatun lafiyayya ce kuma ba ta da ciwo a jiki ba ta da alama ba ta da baki ba ta da fari kalanta ɗaya ne kal ita ce wannan shi ne alamunta sirawar sukar musallamatun lashe tafiya ƙalula na ji ta bilhaq ashe daman sun sani sun ce mishi a yanzu kan ka zo da gaskiya yanzu kan ka yi bayanin gaskiya ka ji yahudawa kenan na'am قالوا لا نجيت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون نعم sai sun sun yanka ta sun yanka wannan saniyan sai kuma kaman ma ba su aikata abinda an ce su aikata ba wama kadu yaf'alun sai ba su kasance masu yin abinda ya kamata su yi ba na'am nan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ka gaya musu kun kashe kaifa kun kashe kaifa kuma kuna ta zargin juna wannan ya ce wane ne ya kashe ta wannan kuma ya ce wane ne ya kashe ta kowa ana ta zargin juna ya ce amma yau kada ku damu wallahu mukhrijul ma kuntum taktumun ubangiji zai bayyana abun da kuna koyewa na waye ya kashe wannan mutumin nan na'am sai mun ce ku ɗauki sashe daga cikinta sai ku bugi wannan gawan da shi da ita ku bugi gawan da ita na hakan nan ubangiji tabaraka wa ta'ala yana raya mamata Allah zai raya wannan gawan kuma zai nuna muku ayoyinsa domin ku hankalta domin ku yi hankali domin ku bi ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala anan an ce bayan yanka ta da suka yi sai sun ɗauki sashe sashe nan malamai sun ce wannan sirrin Allah ne tun da dai ubangiji tabaraka wa ta'ala bai faɗa a ƙur'ani ba an ɗauki kafan ne an buga da shi ko haƙarƙarin ne ko ina a cikin shanun ba a ce wani gaba ba ne an ɗauka an yi amfani da shi ba an ce sirri ne na ubangiji kuma babu abu ingantacce daga hadisan manzon Allah wanda ya ce gashi an ɗauki abu kaza shine an bugi wannan gawan da shi to a nan sai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya rayar da wannan mamacin an ɗauka an buge shi sai wannan gawan ta tashi ta tashi sai an tambeta waye ne ya kashe ki sai ta ce wane ne ta nuna mamacin ce wane ne sai an samu wanda ya je ya yi korafi ya kai ƙara ya ce an kashe babban shi alhali ko an samu shi ne ya kashe babbansa daga nan sai an hana shi gado sai ta zama ƙa'ida wancin al'ummu da al'ummun nan gabaki da al'ummanmu ma duk wanda ya kashe mahaifinsa to bare gaje sa ba a nan shi ne sahib wannan mai yake cewa yamna ushaksu min almirasi wahidatun min ilalin salasi riƙun wa ƙatlun wa ƙtilafu dini nan wato riƙun wannan wato a cikin kisa ma duk wanda ya kashe mahaifinsa to ya zama shi bare gaji wannan mahaifinsa ba gado ya zama mishi haramun a nan ya zama daga wancan lokacin ya zama sunna ne ta ubangiji tabaraka wa ta'ala an bi an hana shi wannan gadon na ubangiji tabaraka wa ta'ala yana so ya bayyana mana yahudawa su wani irin mutane ne yana cewa sun maƙasar kulubukum bayan ayoyin nan ga baki ɗaya da muka bayyana muku ubangiji yake summa daga nan sai zukatansu sun ƙeƙashe min ba'di zalika daga bayan haka a ƙeƙashewan kuma an ce tauri ne ko sun yi tauri sosai zukatan sun yi tauri sun zama zukatansu fahiyya kal hijaratu sun zama fahiyya kal hijarati aw shaddu qaswa sun kasance sun zama mafi tsanani kaman duwatsu ko mafi tsananin kekashewa har ma sun fi duwatsun kauri wani irin zuciya ne irin wannan ka duba fa zuciya ne ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sifanta shi ya kamanta shi da dutse kai ubangiji yace ya fi ma zu ya fi ma dutsen tauri da kauri Allah ya kiyashe mu Allah karka ba mu irin wannan zuciyar anan fa ubangiji tabaraka wa ta'ala yana horon mu'mine a suratul hadid yake ce musu alam yani lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min alkitabi wa ma nazala min alhaqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fa tala alaihim lamadu fa qasat qulubuhum wa kaseerun minhum fasiqun zukatansu yahudawa zukatansu ta kekeshe ta yi tauri sosai wato babu rahama miskala zarratin a cikin zuciyan nan ubangiji yana horon muminai kada ku kasance fa kaman muminai duk mumini lokacin da ji ya ji ayan Allah ya kamata a ce wannan abun da ya ji yayi tasiri a zuciyansa to idan har a zuciyansa ba ta yi tasiri ba to ya zama wani abu a can kuma wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayana mana yana ce mana duk mutumin da yayi wani abu ba daidai ba yayi sabo ya ji ciwo a zuciyarsa ya ji ba daɗi to akwai imani a zuciyar to in yayi sabo ko kuma ya ji daɗi to ya tabbata zuciyarshi ya riga ya ƙeƙashe zuciyarshi ya riga ya tauri ya yi sauri ya nemi tuban ubangiji ta baraka wa ta'ala na ya ce to wasu duwatsun ma wasu duwatsun ma ya ce ruwa yana ta ƙuƙulawa ko yana ta kukulawa daga cikinsu daga gare su ya ce wani dutsen ma yana cire ruwa kuma haka ne in ka je kusa da garin da akwai duwatsu in ka je za ka ga duwatsun ruwa yana fita a ƙarƙashinsu ko kuma daga jikin duwatsun ma ruwan yana fita wannan alamun rahaman kenan ubangiji ya kamanta wannan dutsen nan mai cire ruwa kenan ruwan rahama ne kowa ya san ruwa rahama ne dutse da taurin shi nan yana cire rahama amma zukatan yahudawa kuwa ba su da rahama kenan anan ya kimanta dutsen ma ya fi sauƙi akan zukatan yahudawa وإن من الحجارة لما يتفجر منه النار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء daga duwatsu kuma wato suna tsatsagewa ruwa yana fita daga tsakanin su kaga anan dutsen Allah ya yabi dutse kuma ba anan kadai ubangiji ya yabi dutse ba kaga a can a suratul hashr ko yana yaban dutse ولو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله idan wannan alqur'ani muka saukar da shi wa dutse da kaga dutsen nan yayi tawadu'i ya sauka ya daga jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala amma mutum ko yana jin ayoyin Allah baya ilmantuwa da su yana jin ayoyin Allah baya jan kunnen kansa baya horon kansa kullum yana cikin bata anan ubangiji yace dutse ma yafi zukatan waɗannan yahudawan wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah nan shine ayan can da muka faɗa yace a cikin duwatsu akwai wanda suna saukowa don tsoron Allah tabaaraka wa ta'ala wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun Allah kuma ba marabkani bane ga barin abinda kuke yi abin da kuke aikata wannan Allah fa bare manta da shi ba Allah bai wai manta da shi ba duk abin da kuka yi da shi an tattara an tattara ranar kiyama kuna zuwa za ku zo ku same shi an tattara shi kuma Allah zai muku hukunci da da abin da kuka aikata idan kun yi alkhairi to alkhairi za ku gani idan kun yi sharri ko daman makoman ku sananniya ne annabawa sun riga sun gaya muku na'am ubangiji tabaraka wa ta'ala yana gaya wa muminai wanda suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam domin muminai daga halinsu daga sifofinsu kullum suna dan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa hibli akhika kama tuhibli nafsik ka sowa dan uwanka abinda kake sowa kanka to daga cikin abubuwan da suka ji na falala wanda Allah ya tanada wa muminai kullum idan sun hadu da yahudawa da munafikai da bani isra'ila suna ce musu kai ku yi imani fa ga abinda Allah ya ta suna ta kiransu kuma suna kwadayin cewa wa'annan wata rana za su zo su musulunta ko za su yi imani zai shiga zukatansu Allah yake cewa a'a kuna tsammanin a fatu'minuna an yu'minu lakum shin kuna tsammanin za su yi imani don ku ne wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu sa'annan kuma sashe daga cikin su ko wata kungiya daga cikin su suna jin maganan ubangiji tabaraka wa ta'ala thumma yuharrifunahu kuma suna karkatar da wannan magana suna jin maganan Allah Allah Allah duk abin da ya gaya musu mene suke ji Allah a cikin taureta ya ce musu akwai annabi ga sifofinsa da zai zo da su ku bauta wa Allah ku yi kaza ku bisa ku yi sadaka ku yi duk wato duk kiran da aka yi musu a cikin tauretan sun ji amma su kuma suna ta juyewa mene juyewan da suke yi suna cewa ai annabin nan da aka aiko da gaske ne aka aiko shi amma ma ku larabawa ne kadai fa mu bai shafe mu ba dama aya ke shi wajen ku ne ku ne kawai wannan aya in ta ce ku yi kaza ma ma ku ne ku yi amma mu ba a nufe mu da wannan wannan maganan ba shine ubangiji yana ce yasma'una kalamallahi summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu suna jin maganan Allah tabaaraka wa ta'ala kuma suna karkatar da ita bayan sun gane ta min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun alhali wa sun san abin da suke faɗa ɗin ba haka ba ne abin da suke yi ɗin ba daidai ba ne sun saba wa abin ubangiji tabaraka wa ta'ala na'am ubangiji yana cewa a lokacin da suka haɗu da wasu wanda suka yi imani wato kamar yahudawa suna tafiya haka a cikin jama'a idan suka haɗu da muminai sai wasunsu su ce wa muminai ai amanna mu ma mun yi imani da abin da kuka imani da shi ai annabinku annabi ne na gaske an faɗa a taureta to wannan maganan da suke yi dinnan wasu sashi a cikinsu kuma suna jin haushi suna jin haushi amma ba za su yi magana ba sai idan sun koma tare da juna isu isu idan sun koma sun keɓanta wa iza khala ba'dhum ila ba'dhin idan sa'uda ne ba mumini ko daya daga mabiyan annabi tare da su sai sun ce kai ya kuna gaya musu wannan maganan ai za su samu hujja a kanku ko ma kun san ƙur'anin sunan daga kun faɗi wani magana sai a sauƙa wata aya yanzu nan za a zo a azabtar da ku me yasa kuna faɗan wannan wannan ai sirri ne ku yi shiru kada ku gaya musu kada ku toni asirinmu ku tsaya wasu kuma sun ce a ba haka bane akwai lokacin da sun sawa annabi sallallahu alaihi wa sallama dafi a ghazwat khaybar a wata tinkiya sun kawo mishi sai annabi ya ce a tattara su sai an tattara yahuda wannan sun zo sai annabi ya yi musu magana ya bayyana musu da abubuwan da suka aikata da sauransu sai sun ce kai a cikin ku waye ne ya gaya annabi wannan maganan kuna so ku tona asirinku ne su sun ɗauka kamar annabi ba wahayi ne aka gaya musu kamar akwai wasu ‘yan gulma ne da suna ibawa suna gaya annabi sallallahu alaihi wasallam masu tafsiri sun ce wa'annan abubuwan nan duk an ambata su a nan sun ce na'am wa iza qala ba'dhum ila ba'dhin qalu atuhaddisunahum bima fataha Allahu alaikum shin kuna gaya musu kuna tona musu abinda aka gaya muku aka bayyana muku liyuhajjukum bi don su kama muku hujja da shi su kafa muku hujja da shi daga baya su ce gashi ai kuma kun fada a littafin ku an fadi kaza kuma gashi ba ku yi yuhajjukum bihi inda rabbikum a gaban ubangijinku ko a wurin ubangijinku afala taqilun sun bara ku hankalta ba kullum an bar ku kawai sai dai ku jawo mutane fitina ina ruwanku da su ne ku yi aikin ku mu ma mu yi aikin mu su ma kowa yayi aikin sa haka yahudawan suna gaya wa ƴan uwansu na'am shin ba su sani ba abunda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sani daga cikin abunda suke kudurewa a zukatansu sun ɓoye shi ko kuma abunda suke faɗan shi a bayyane suna bayyanawa ai Allah tabaraka wa ta'ala ba lalle bane sai wani daban daga mutane daga bani adama ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallama yace mishi gashi ai makarkashi yanda yahudawa sun kulla ubangiji tabaraka wa ta'ala yana da hanyoyi daban-daban wanda zai sanar da annabinsa sallallahu alaihi wasallam awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu shin basu sani ba ubangiji tabaraka wa ta'ala ya san abinda suka kudure a zukatansu sun boye shi ko kuma abinda suka bayyana Allah ko ya san wannan duka na'am anan ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa daga cikin ma'abota littafi wa minhum ummiyuna daga cikinsu akwai ummiyawa wanda ba sa karatu kuma ba sa rubutu la ya'lamuna alkitaba ba su san komi ba daga cikin abun da yazo a cikin taureta ba illa amani wasu sun ce sai tatsuniya ko ko sai zato maganganu ne kawai irin labarai ne na irin mutanen da wannan ko su gonaye ne a ciki sun haddace sun sani za su iya baka duk labarai labarai iri iri daban-daban amma ba su san komi ba a cikin taureta ba irin wayannan mutanen an bar su mene aikin su illa amani wa inhumu illa yazunnun suko ba su da wani aiki daban face zato suna nan suna ta zato nan fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim yace amma fawailun lillazina bone ko ake cewa wail din bone bone to bone ubangiji tabaraka wata'ala ya ce wa in can dama abinsu tatsuniya ne kawai suna faɗa ne su ma akwai hisabinsu daban amma waɗanda suke rubuta littafi suna karkata ilimin da ya zo a cikin littafi suna rubutawa abin da ya zo an ce wannan halalun ne sai su canja shi su rubuta wannan abun halalun ne sai su rubuta a cikin wasu takardu daban duk wanda ya zo ya tambaye su mene ubangiji ya faɗa akan haka in sun ga za su samu wani abu a wajen sun ce mishi gashi littafi kaza sai su bashi wannan abun da suka caccanza din nan su bashi sai su karbi habo a hannun shi anan shine ubangiji yace boni ya tabbata ga waɗanda suke rubuta littafi da hannayensu sa'annan su cewa mutane haza min indillahi wannan daga wurin ubangiji tabaraka wa ta'ala ne aha liyashtaru bihi samanan qalila domin su sayar da shi da abun duniya kadan da dan kudade kadan su tsayar da shi dan su samu abun duniya fawailul lahum mimma katabat aydihim buniya tabbata a gare su da wannan abun da suka rubuta da hannayensu wa wailul lahum mimma yaksibun kuma buniya tabbata da wannan abun da suna sana'antawa kan suna sana'antawa kansu da shi abun da sun mayar da shi abun sana'a daga cikin littattafai nan shine suna harrafa abu anan wasu sahabbai bayan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ba da daman a tambaye su a san a tambi yahudawa da ma'abota littafi a san wasu ilimi sun fara tambaya sun dami kansu kawai sai kaga sun shagala kowa ya dauki abin da zai dauka daga cikin wannan takarda ko abin rubutu sai ya je ya samu ba yahude ya tambaye shi mene yake faruwa daga kaza labarin abu kaza kaza me aka faɗa akan shi labari kaza me ake faɗa akan shi anan sai Abdullahi ibn Abbas yana tunawa mutane cewa wayannan mutanen da kuke damuwa ga alkur'ani Allah ya kawo ya bayyana komai a cikin shi ubangiji kuma yana cewa ma farratna fil kitabi min shay ba abinda muka bari a cikin littafin ku alkur'anin nan da aka ba ku me za ku yi da wayannan bayan Allah ya kafa shaida wayannan sun yi cece canze canze a cikin littafin littattafin da aka ba su nan sayyidina Abdullahi ibn Abbas yana hana mutane akan tambayan Yahudawa fa wailul lahum mimma takatabu yadin wa wailul lahum mimma yaksibun sa'an nan daga cikin ƙarya da suke faɗa kuma na'am wannan abubuwan da suke aikatawa ahlul kitabi yahudawa da nasara abinda suke aikatawa su fa har yanzu suna ganin suna da dabaru wanda sun fi kowa da kowa dabara suna cewa annabi alaihi wata rana annabi alaihi salatu wassalam ya kira wasu yahudawa sai ya tambaye su yace zan tambaye ku a ranar khaibar din ne ma shi ma daidai lokacin da suka bashi wannan sa da aka sa dafi a cikin ta annabi alaihi salatu wassalam sai ya tambaye su yace yace musu ku zo an tara su sai yace musu zan tambaye ku idan na tambaye ku za ku gaya mini gaskiya sun ce eh za mu gaya maka gaskiya sai ya ce musu wannan sa da kuka kawo an sa dafi a cikinta sun ce eh gaskiya an sa dafi a cikinta sai annabi alaihi salatu wassalam ya ce musu to zan tambaye ku idan na tambaye ku za ku gaya mini gaskiya ba za su yi min ba ku yi min ƙarya ba sun ce ya za mu yi maka ƙarya bayan gashi abin da muka yi ma Allah ya gaya maka duk abin da ka tambaye mu gaskiya za mu gaya maka sai annabi ya ce musu to me taureta yake faɗa akan wuta wutan jahannama sai sun ce eto mu dai za mu shiga na ɗan lokaci ƙanƙani ne a cikinta na ɗan kwanaki arba'in bayan haka kuma za ku gaje mu annabi da sahabbansa ya ce bayan ko ne za ku zo ku shiga wannan wutar za ku gaje mu za ku gaje mu sai nan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya mayar musu yace musu sun ce wa qalulan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat sun ce wa annabi mu ko bara mu shiga wutan nan ba sai zuwa kwanaki ne kayyadaddu kwanaki ne in kadan kwanaki ne 40 zamu shiga cikin wutan wannan ma zamu zo wucewa ne domin gatan da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi mana sai ubangiji Allah ya ce ubangiji ka gaya musu ulattakhattum inda Allahi ahdan shin kun karbi alkawari ne daga wajen ubangiji na haka to idan har kun karbi wannan alkawarin to Allah ko baya saba alkawari Allah lalle zai cika muku wannan alkawarin nan na bara a saka ku cikin wutan nan zuwa kwana 40 kacal ba walan yukhlifa Allahu wa'ada am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun ko ko ba ku da wani alkawari daga wurin ubangiji kawai fadakewa ne kawai kuna ta fadayya ne kowa zai fadi abin da ya ga dama wa ubangiji tabaraka wa ta'ala eh cece ku ce ne ko kuna fada ne kawai abinda ubangiji wato kuna ƙarya wa ubangiji a takaice kuna ƙarya wa ubangiji ubangiji daman can bai musu alkawari akan za shi shiga wuta na kwana arba'in wa inna ma ubangiji ya yi alkawari wa annabi ne da sahabbansa kuma ya yi alkawari wa dukkan wanda ya yi imani kuma ya mutu da imani zai shiga aljanna wanda ko ya kai ka kafirci ya kafirce da ubangiji tabaraka wa ta'ala idan ya tuba ubangiji zai tuban masa idan ko ya mutu da kafircin nan to ba shi da tuba shi yasa ubangiji a surat ali imran yake cewa innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban wa la yuftada bi a surcan suratul ma'ida kuma yana cewa innal lazina kafaru lawanna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min azabi yawmil qiyamati ma tuqbila minhum wanda can ayan ne yana cewa duk wanda ya kafir ya kafirce da ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma ya mutu a cikin kafircin nan to duk idan duniyan nan abin da yake cikin ƙasar nan gabaki ɗaya ko ko ƙasar nan gabaki ɗaya an cika ta zinari ya nemi nashi ne ya nemi ya fanci kanshi da shi daga wurin ubangiji to ba zai samu wannan ba ubangiji ya ce zai saka shi wannan wuta a can kuma ya ce kafiran nan fa lawanna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu idan suna da duk abun da yake cikin fadin ƙasar nan irinsa kuma ninki an ninka ya suna da shi ne an ce su ceci kansu da shi ko sun nemi su ce su fanci kansu da shi ranar iyama da ba su samu wannan ba ma ta kubbila minhum bara a karbi wannan fansan ba wannan musanyar bara a karba ba wato suna nan dab Allah ya riga ya tabbatar musu da wannan wutan za su shiga za su shiga muminai kuma da wanda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ga baki daya daga cikin muminai na larabawan ko kuma daga cikin ahlul kitabi wanda sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan ko daman annabi ya yi musu alkawari a cikin ayan da muka karanta innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah ya samu dace Allah ya sa muna cikin su albarkacin annabi sallallahu alaihi wa sallam Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna abunda muka fada daidai Allah ya bamu ladan gabaki daya abunda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta muna kuma ya sanar da mu abunda ya kamata albarkacin Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin amin amin amin آمين آمين آمين